إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوة أولا مسلاتي من البركة masallacin nurul huda a wannan gari na arlit a wannan rana ta litinin wacce ta daidai da ranar 17 ga watan safar jira 1447 wanda ya daidai da ranar 11 ga watan 8 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda a ranar litinin muna karatu a cikin littattafai na aƙida littafin da muke karatu a halin yanzu shine sharhu aqidatul wasitiyya na sheikh al'allama muhammad bin salih al'usaimin alaihi rahmatullah wanda sharhi ne na littafin al'aqidatul wasitiyya na sheikhul islam ibn taimiyya wanda wannan ne zai zama majalisi na 25 a cikin jerin karatattakanmu na wannan littafi muna nan kan gaban nan mai muhimmanci alƙawa'idul asasiyya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi wato ƙa'idodi na asali a cikin sha'anin imani da sunayen Allah da sifofinsa ƙa'idodi na asali wajen imani da Allah da kuma sifofin Allah subhanahu wa ta'ala a gaban ta ƙarshe da muka yi karatu a ciki ta ce inda malin ya ce fa'in husu bi hanahu a'lamu bi nafsihi min ghairi shi Allah tsarki ya tabbatar masa ya tabbata gare shi shi ne mafi sani game da kansa fiye da waninsa mana ya fi kowa sanin kansa wa asdaqu qila kuma ya fi kowa gaskiyar zance wa ahsanu haditha kuma ya fi kowa kyan labari wannan wa ahsanu hadithan min khalqihi wannan duka fiye da halittarsa duk wani daga cikin halittarsa da zai san Allah to Allah ya fi shi sanin kansa duk wani daga cikin halittarsa da zai faɗi wata magana mai kyau to Allah ya fi shi ko zai faɗi wata magana ta gaskiya to Allah ya fi shi gaskiyar zance haka kuma wanda zai faɗi magana mai kyau mai ƙayatarwa to Allah ya fi shi kyautata zance wa ahsanu hadisan min khalqi ya fi halittarsa kyautata magana yace summa rusuluhu sannan kuma manzanninsa sadiquna musaddaqun masu gaskiya ne ababen gaskatawa da khilafin da zina ya kuluna alaihi ma la ya'lamu sabanin waɗannan da suke faɗar ko waɗanda suke faɗar abubuwa game da shi wanda ba su da ilimi a kansa a daidai nan muka tsaya ci gaba a shafi na 73 shafi na 73 can ƙasa inda ya ce ƙauluhu wa lihada ƙala subhanahu wa ta'ala shi ne ci gaba da karatunmu ya ce ƙauluhu faɗarsa ma'ana faɗar malam ibn taimiyya da ya ce wali haza ƙala subhanahu wa ta'ala bayan ya kawo wannan ibarar fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi min ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadisan min khalqihi ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون سيتي ولهذا قال سبحانه وانا تعليل لنا ابن دي قباته ولهذا ce saboda wannan ne ƙala subhanahu sarki ya tabbatar masa wa ta'ala kuma ya ɗaukaka ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu sarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izzati ma'abucin izza amma yasifun game da abin da suke sifatawa game da abin da suke sifata Allah da shi na tawaya wa salamun alal mursalin kuma aminci ya tabbata akan manzanni walhamdulillahi rabbil alamin kuma dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu shi yasa Allah ya faɗi wannan suratul safat daga aya ta 180 zuwa aya ta 182 waccan bantin ku kashe ta wa qawluhu yace to fadarsa ne yace wali hadha da ibnu taymiya yace wali hadha ai bi ajali kamali kalamihi wa kalami rusulihi ma'ana saboda kamalar maganarsa da kamalar maganar manzanninsa wanda aka sifata a baya a'lamu bi nafsihi min ghairihi wa aslahu qilan wa ahsanu hadisa suma manzanninsa sadiquna musaddaqun to saboda kamalar maganar Allah da kuma kamalar maganar manzanninsa shi yasa Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata wa sabaka ma'anar tasbih abinda ake nufi da tasbih ya abin nan mai ake nufi da shi ya gabata wa huwa tanzihullahi an kulli ma la yaliqu bihi wanda ma'anansa shine tsarkake Allah daga dukkan abin da bai dace da shi ba to subhanallah ma'ana tsarki ya tabbata ga Allah daga dukkan abin da bai dace da shi ba wa qawluhu fadansa da yace rabbika subhana rabbika adafa rububiyyata ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ya raba rububiyar zuwa ga annabi muhammad ya ce tsarki ya tabbatar wa ubangijinka wahiyar rububiyatun khassa wanda wannan rububiya ce ta musamman rububiya ce khassa wadda take nufin kulawa da kuma taimakawa da bayar da nasara min babu idafatil khaliqi ila al-makhluq yana daga babun raba mahalicci zuwa ga halitta wato an raba mahalicci zuwa ga halittarsa aka ce ubangijin halitta ma'ana ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika tsarki ya tabbata ya tabbata ga ubangijinka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabbil izzati yace wa qawluhu fadarsa rabbil izzati ubangijin izza nan ba za ka fassara rabb da ubangiji ba sai dai ka fassara ta da sahibul izza ma'ana ma'abucin izza don izza sifa ce ta Allah an gane ko sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala shi yasa ne yace min babu idafatil mawsufi ila sifa wannan yana babun raba abun sifatawa zuwa ga sifa wato an raba abun sifatawa zuwa ga me zuwa ga sifa abun sifatawa wanda shine rabbi an karaba shi zuwa ga sifa wanda shine al-izza wa min al-ma'ruf yana daga cikin abin da yake sananne anna kullu marbubin makhluq duk wani abin da yake marbub ne to wannan halitta ne ar-rabb shine mahalicci marbub abin da ake tarbiyantar sa ake kula da shi ake bashi kulawa shine marbub to wannan abun halitta ne wa huna qala to anan Allah ta'ala ya ce rabbil izzati ubangijin izza wa izzatullahi ghairu makhluqa ita kuma izzar Allah ba halitta ba ce barantana a ce marbuba ce min Allah mun fahimta ita ba halitta ba ce ba li'annaha min sifatihi saboda izzar Allah tana daga cikin sifofinsa fa naqulu to sai mu ce hadhihi min babi idafati al-mawsufi ila sifa wannan an raba abun sifatawa ne zuwa ga sifarsa da abun an raba abun sifatawa wanda shine Allah ar-rabb zuwa ga sifa wani shine al'izza wa ala hadha to akan wannan fa rabbil izzati sai zama rabbil izza nan da aka faɗa a cikin ayar huna anan ma'anahu sahibul izza ana nufin ma'abucin izza ba za ka ce ubangijin izza ba an gane ko sai ka ce mai ma'abucin izza kama yi ƙwalo kamar da ake ce rabbud dari in aka ce rabbud dari sai ka ce ubangijin gida sai ka ce mai gida ko rabbu dari mai gida ma'abucin gida ai sahibu dari ana nufin ma'abucin gidan ba wai ubangijin gidan ba to shi ma nan irin wannan ne qauluhu fadar Allah da yace amma yasifun ya'ani amma yasifuhul mushrikun Allah ya tsarkaka daga abinda mushrikai suke sifata shi da shi kama sai yazkuruhul muallif kamar inda mawallafin littafin zai ambaci wannan قوله فدس ديتي وسلام على المرسلين كما أمنتي يا تبتا أكم منزني أمنتي يا تبتا أكم منزني ai alar rusuli al-mursalin ana nufin ar-rusul gaba daya aminci ya tabbata akan manzannin Allah qauluhu fadarsa da yake walhamdulillahi rabbil alamin kuma dukkan yabo da jinjina ya tabbata ga ubangijin halittu nan hamidallahu nafsahu azza wa jalla Allah ya yabi kansa ne da kansa ba da anna zahaha bayan ya tsarkake kansa da kansa kuma sai ya yabi kansa da kansa li'anna fil hamdi li'anna fil hamdi kamal sifat saboda a cikin alhamd akwai kamalar sifofi akwai kamalar sifofi dukkan yabo da jinjina da isa da kamala ya tabbata ga Allah kenan a cikin alhamd akwai nuna kamalar sifofi don ba wanda ya cancanci a yabe shi da lafazin alhamdu sai wanda yake da mai kamalar sifofi shi yasa ba za ka ce wa mutum ba ba za ka sai ka ce shukuran laka ba za ka ce masa hamdan laka ba ko sai da ka ce shukuran laka na gode maka a shukur da haka alhamdu yana nuni zuwa ga mai kamalar sifofin wanda aka yaba da wannan lafazi na alhamdu wa fi tasbihi a wajen tasbihi kuwa tsarkakewa shi kuma nan tanzihun ne anil uyub tsarkakewa ne daga aibubbuka sai zama don an hada tsakanin biyun a cikin ayar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wannan tsarkakewa ne wa salamun alal mursalin wannan tsarkake manzanni ne walhamdulillahi rabbil alamin wannan kuma nuna kamalar sifofinsa ne فجمع من الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بال- بالحمد تسي حدا أتكين آية أذكن كان سرك كي وادق أي ببكة بالتسبيح تهنير تسبيح يسرك كي كانسا تهنير تسبيح دق دكا وني أيبي وإثبات الكمال كما سي حدا دا تبتد كماله بالحمد تهنير يبان كانسا دا كانسا دا يي da kuma gode wa kansa da kansa da yi ƙauluhu faɗar Allah da ya ce ko kuma faɗar ibn taimiyya da ya ce fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifun lirrusuli ibn taimiyya ya ce fasabbaha nafsahu sai Allah ya tsarkake kansa amma wasafahu bihi al-mukhalifun lirrusuli game da abinda waɗanda suke sabawa manzanni suka sifata shi da shi cewa yana da ɗa ko kuma abokin tarayya ko wata sifa ta tawaya sai Allah ya tsarkake kansa daga wannan wa sallama alal mursali sannan kuma ya kubutar da manzanni ya nuna salamar manzanni cewa kubutattu ne li salamati ma qaluhu minan naqsi wal aibi saboda kubutar abin da suka faɗa su manzannin daga tawaya da aibi salamun alal mursali ana aminci ya tabbata akan manzanni ma'ana manzanni sun amintu sun kubuta a cikin duk abin da suka faɗa to wannan abin da suka faɗa ɗin sun kubuta daga ya kubuta daga na ƙasa da kuma mai aibi ma'ana an amintar da su daga wannan babu wani abin da manzo zai zo da shi a samu akwai naƙasu a ciki ko akwai aibu a ciki Allah ya amintar da su daga wannan شنو معنى وسلام على المرسلين معنى هذه الجملة واضح هكذا معنى روانا جملة أفيليك معنى روانا جملة أفيليك وبقي أن يقال أبن زي سورا كوي شيني أتشي وحمد نفسه لكمال صفاته ألا يا يبكانسا saboda kamalar sifofinsa bin nisbati li nafsihi wa bin nisbati li rusulihi in an danganta da kan kansa haka kuma in an danganta da manzanninsa fa'innahu subhanahu mahmudun ala kamali sifatihi shi Allah subhanahu wa ta'ala abin yabo ne akan kamalar sifofinsa sannan abin yabo ne ala irsalin rusuli wa ala irsalin rusuli abin godiya ne abin yabo ne akan abin da ya yi na aiko da manzanni shi ma abin a yaba masa ne akan wannan abin a gode masa ne akan wannan lima fi zalika min rahmatil khalqi wal ihsani ilaihim saboda abin da yake cikin wannan aiko manzanni da yayi na rahama da jin kai ga halitta da kuma kyautatawa zuwa gare su aiko manzanni rahama ne jin kai ne ga halitta kyautatawa ne ga halitta to abin a yaba masa ne akan wannan auluhu da yace wa huwa subhanahu kuma shi tsarki ya tabbatar masa tsarki ya tabbata gare shi kan jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal isbat yace kuma shi tsarki ya tabbata gare shi hakika ya hada a cikin abin da ya sifata kansa da shi ko yayi wa kansa suna da shi sai ya hada tsakanin korewa da tabbatarwa sai ya haɗa tsakanin korewa da tabbatarwa a cikin sunayen Allah abinda a cikin sifofin Allah akwai sifofi da ake da Allah ya tabbatarwa kansa akwai kuma sifofi da ya korewa kansa to amma sunaye da Allah ya tabbatar duk ya tabbatar da su ne babu suna da Allah ya korewa kansa sai dai suna yakan zo da wata ma'ana ta korewa Allah yakan suna wa kansa wani suna sunan da yake ɗauke da ma'ana ta korewa kamar yadda za mu zo mu ji a nan gaba amma duka sunaye da Allah yake tabbatar wa kansa duk abin da Allah yake duk sunaye Allah yana tabbatar wa kansa su ne ba a samu inda Allah ya kore wa kansa suna ba sai dai a samu ya kore wa kansa sifa mun gane ko to amma akan samu ya tabbatar wa kansa wani suna amma wannan sunan yana kunshe da korewa yana kunshe da kore wata sifa a tare da shi ina fatan fahimta za mu zo mu yi ƙarin bayani akan wannan insha Allah to sai yake cewa bayyana mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-jumla mawallafin ya bayyana mana a cikin wannan jumla anna Allah ta'ala Allah ta'ala jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu ya hada a cikin abin da ya sifata ko kuma ya suna wa kansa suna da shi ya hada bainan nafi wal isbat ya hada tsakanin korewa da tabbatarwa wa zalika li anna tamamal kamali la ya kunu illa bi subuti sifatil kamal to wannan ya faru saboda cikar kamala baya kasancewa sai ta hanyar tabbatuwar sifofi na kamala cikar kamala baya kasancewa sai ta hanyar tabbatuwar sifofi na kamala sai an same ka da sifofi na kamala sannan kamalan ka ta cika wantifa'i ma yudadduha min sifatin nafsi da kuma koruwar abin da yake kishiyantar waɗancan sifofi na kamala na sifofin tawaya duk wasu sifofi na tawaya da za su kishiyanci waɗancan sifofin na kamala su kuma sai an kore su to sai hakan ya faru sannan a samu tamamul kamal a samu cikar kamala duk wata sifa ta kamala a tabbatar da ita wata sifar da za ta kishiyanci waɗancan sifofin na kamala su kuma a kore su fa'afadana rahimahullahu ta'ala anna sifati qismani to mawallafin littafin Allah ya ji kansa sai fa'idantar da mu cewa a ce sifofi iri biyu ne sifofin Allah sun kasu gida biyu al'ula na farko sifatu sifatun musbata sifofi ababen tabbatarwa wanda ake tabbatar da su wato samma indahum as-sifatu subutiyya ana kiransu a wajen malamai as-sifatu subutiyya wato sifofi na tabbatarwa wanda aka tabbatar الثانية كسو نبيو نسفوفن شيني وصفات منفية سفوفي ولن أكا كوري الله ويسمونها سوني ما لم يسكي كرنسو الصفات السلبية سفوفي ولن أكا كوري الله من السلب أن سابوش دقى السلب وهو النفي ونشيني النفي كوري ولا حرج من أن نسميها سلبية ba laifi mu kira asifatul manfiya mu kira su da suna asalbiya ba laifi wa in kada ba'dun nasi abin nan tawaqqafa duk da wasu daga cikin malamai yayi yayi tawaqqufi wani daga cikin malamai wa qala yace la nusammiha salbiya kar mu kira su da suna salbiya bal naqulu manfiya mu rika cewa manfiya fa naqulu mala usamin yace sai mu bashi amsa wace ma dama salbu fil lugati bi ma'anan nafi matukar as-salbu a lugar larabci ya zo da ma'anar korewa fala khilafa fil lafzi abin fal khilafu fil lafzi la yadur da aka sabani da aka samu a lafazi baya cutarwa wannan wawun ku cire shi fal ikhtilafu fil lafzi fal ikhtilafu fil lafzi la yadur sabani a lafazi baya cutarwa zaka daga ce al manfiya daga ce as-salbiyya duka ma'ana ɗaya ne as-salbu shine annafiyu din idan ka ce in ka ce salbiyya ba matsala haka in ka ce al-manfiyya duka ba matsala fa sifatullahi azza wa jalla qis- a- azza wa jalla qismani haka sifofin Allah sun kasu gida biyu subutiyatun wa salbiyya tabbatattu da korarru au in shi'ta faqul ko in ka ga dama ka ce musbata wa manfiya wanda aka tabbatar da wanda aka kore wal ma'ana wahid duka ma'ana ɗaya ne fal musbatatu kullu ma asbatahu Allah li nafsihi sifofi waɗanda aka tabbatar su ne dukkan abin da Allah ya tabbatar wa kansa na sifa to wannan ana kiransu sifatun thubutiyya ko al-musbata wa kulluha sifatu kamalin wa duk wata sifa da Allah ya tabbatar wa kansa sifa ce ta kamala laisa fiha naqsun bi wajhin min alwujuh ba wani abu na tawaya a tattare da su ta kowace fuska wa min kamaliha yana daga cikin abin da yake nuna kamalar sifofin Allah da ya tabbatar wa kansa annahu la yumkinu an yakuna ma asbatahu dalan ala tamsil ba zai taba yiwa ba ya kasance abin da Allah ya tabbatar da shi yana yin nuni zuwa ga kamantacceniya da halitta duk abin da Allah ya tabbatar na sifa to baya nuni zuwa ga kamantacceniya da halitta li'annal mumasalata lil makhluqi naqsun saboda kamantacceniya da halitta a wajen Allah tawaya ne haka duk abin da Allah ya tabbatar wa kansa na sifa to baya nuni zuwa ga kamantacceniya da halitta kar ma wannan ya faɗo maka a cikin tunaninka وإذا فهمنا هذه القائدة إذا من فإن شوانا قائدة عرفنا ضلال أهل التحريف تزام غاني بطن ما تهريفي الذين زعموا أن أن الصفات أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل وأن سكيرية شوى للي الصفات المثبتة وتصفوا في وأن أكي تبتر الله الصفات اسم أنني مؤنثني جزم منصوب بالكسرة سبدا جمع مؤنث سالمني المثبتة كما صفاتي تا الصفات شي ما زي دوكي فتحرسا تو تستلزم شي خبر أن يوا كان الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل ثم أخذوا ينفون فرارا من التمثيل أنا لزام فإنش بطن ما أبوتا تحريفي وأن سكرية شوى للي سفوفي وأن أكا تبتر وأن توسنا لزم تكمن تتشينيا وأن سكرية وأن سفوفي دا أكا تبتر وأن ودا الله يتبتر وكانسا سنا لزم تكمن تتشينيا دا حالتا إمن تبتر دسو to tun da haka ne sun ma'akazu yanfuna to sai suka kama korewa sai suka yi ta korewa Allah sifofi da ya tabbatarwa kansa da kansa sai suka yi ta korewa firaran min at-tamsil wai dan su gujewa kamanta Allah da halitta to me ya kai su zuwa ga wannan wannan riyawar fa'intar cewa sifofi da Allah ya tabbatarwa kansa suna nuni zuwa ga kamantacce ne da halitta alhali ba haka bane shi Allah laisa kamislihi shay'un wa misaluhu misalin abin da ya faru da su qalu suka ce law asbatna lillahi wajhan idan har muka tabbatar wa Allah fuska lazima an yakuna mumasilan li awjihi al-makhluqin wannan zai lazamta ya zama fuskar Allah tana kamantacce ne da fuskokin halitta wannan zai zama dole sai haka ya faru wadda fasu suka lazamta wannan wa hina izin to a wannan lokacin mai zamu yi yajibu ta'awilu ma'anahu ila ma'ana akhar dole mu canza ma'anar wannan sifar mu harrafata daga ma'ananta zuwa ga wata ma'ana ta daban la ila alwajhi alhaqiqi kada mu fassara shi da fuska ta haƙiƙa kar mu ce Allah yana da fuska ta haƙiƙa sai dai mu yi tawili mu yi taharifi taharifin da suke kiransa tawili asalin abin taharifi ne amma su suna kiransa tawili to me ya janyo suka fada wannan kuskuren shi da tunanin cewa abinda Allah ya tabbatar wa kansa na sifa to yana yin yana lazumta kamantacce ne da sifar halitta alhali ba haka bane alhali ba haka bane fa naqulu lahum sai mu ce musu kullu ma asbata Allah li nafsihi min as-sifat duk abinda Allah ya tabbatar wa kansa na sifofi fa huwa sifatu kamali wannan sifa ce ta kamala ولا يمكن ابدا ان يكون فيما اثبته الله لنفسه من الصفات نقص ba zai taɓa yiwa ba har abada ya kasance a cikin abin da Allah ya tabbatar wa kansa na sifofi a samu tawaya ba zai yi ba to tunda ko haka ne ashe za mu fahimci duk abin da Allah ya tabbatar wa kansa na sifa to babu tawaya a ciki ma'ana baya yin kamantacce ne da na halitta in mun fahimci haka to ba za mu yi wancan tunanin ba ba na tana mu guje masa mu tafi zuwa ga tawili ko korewa sai in ka yadda tabbatarwa Allah sifa kaza yana lazumta kamantacce ne da halitta lokacin ne za ka buƙaci yin tawili shi yasa suke cewa duk mai ta'atili to yana yin tashbihi duk masu ta'atili sai sun yi tashbihi tukunna sannan sai su gujewa tashbihin sai su tafi sai su yi ta'atili wani ya ta'atili wani kuma ya yi taharifi irin taharifin da suke kiransa tawili walakin sai dai idan kala ƙa'ilu idan mai faɗa ya ce halis sifatu tauƙifiyatun kal'asma shin sifofin Allah su ma tauƙifiya ne kamar sunaye ba za mu ƙirƙira wa Allah sifa ba sai wadda ya ambata wa kansa shi ne tawakufin ba za mu ce Allah yana da sifa kaza ba sai sifar da Allah ya tabbatar wa kansa au hiya ijtihadiyya ko kuma a'a sifofin Allah ana iya yin ijtihadi a cikinsu ta hanyar ijtihadi mu tabbatar wa Allah wata sifa bi ma'ana annahu yasihhu lana an nasifa Allah subhanahu wa ta'ala bi shay'in lam yasif bihi nafsahu da ma'anar cewa yana inganta mu sifata Allah da wata sifar da bai tabbatar wa kansa ba ta hanyar ijtihadi muna iya yin wannan ko kuma a'a dole za mu yi tawakkufi fal jawabu amsar wannan tambayar an naqula shine sai mu ce annas sifati tawqifiyatun lallai sifofin Allah gaba ɗayan su tawqifiya ne alal mashhuri inda ahlin ilmi bisa magana mafi shahara a wajen malaman ilimi kal asma yadda ka san sunaye ba za ka kirkira wa Allah suna ba to haka ba za ka kirkira masa sifa ba fala tasifu Allah illa bima wasafa bihi nafsahu ba za ka sifata Allah ba sai da abin da ya sifata kansa da shi wa hina idin نقول تو الوكشن سي مچي الصفات تنقسم الى ثلاثه اقسام صفوفي صفوفين الله سنا كسوا غدا uku ne صفات كمال المطلق صفوفين كمالا a sake ba kaidi su gaba ɗayan su zallar kamala ne wa sifatu kamalin bi qaidin da kuma sifofi na kamala amma tare da qaidi ba alal itlaq ba wa sifatu naqsin mutlaq da kuma sifofi na tawaya waɗanda suke tawaya zalla wanda ake korewa Allah irinsu amma sifatul kamali alal itlaq amma abin da ya shafi sifofin Allah waɗanda suke zuwa alal itlaq babu ƙaidi fahiya sabitatun lillahi azza wajal wannan sifofi ne da suka tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka ana tabbatar masa da su alal itlaq ba tare da wani kaidi ba kal mutakallim kamar mace Allah mai magana ne wal fa'ali lima yuri ce Allah mai aikata abin da ya nufi ne wal qadiri Allah mai iko ne ha wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka irin wa'annan sifofi a sifofi ne na kamala mutlaq ana tabbatar wa Allah su ba tare da wani kaidi ba amma sifatul kamali وأما صفة الكمال بقيد أما أظن ليش في صفوفنا كمالا أما تارد قيدي فهذه لا يوصف الله لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدا سباء صفة ألا دواء صفوف أسكي فاتي أن قيدي سو فاتي تارد وني قيدي مثل مثال المكر ما كرتي walkhida'u alkhida shine zambo zamba cikin aminci ko dubara ba za ka ce zamba cikin aminci dubara ko ka ce yaudara ko shi ne alkhida wal istihza da kuma istihza'i kamar izgili izgilanci wa ma ashbahu zalika da abin da ya kama da haka fa hazihi sifatu kamalin bi qaidin wannan suna zama sifofi na kamala amma tare da qaidi fa idza kanat fi muqabalati man yaf'aluna zalik fa hiya kamalu idan an ambace su a muqabilin waɗanda suke aikata irin wannan abu sai Allah ya maida musu martani to anan sun zama sifofi na kamala wa in zukirat mutlaqa amma idan aka sake su ba tare da kaidi ba fala tasihhu bin nisbati lillahi azza wajal to ba sa inganta in an danganta da Allah ولهذا لا تصح إطلاق لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادئ baya inganta a sifata Allah da makiri ko mai izgili ko mai yaudara bal tuqayyadu dole sai an sa ƙaidi fadaƙulu sai mu ce makirun bil makirina mai makirci ne ga masu makirci an gane ko ma'ana yana mai da musu martani makirci kuma shi da ka shirya wata gada ko wata dubara da abokin gabarka zai rufta ciki mustahzi'un bil munafiqin mai yin izgili ne ga munafikai to da su ma suna yin izgili sai Allah ya mai da musu martani da irin abin da suka yi khadi'un bil munafiqin mai yin yaudara ne ga munafikai khadi bil munafiqin yadda su ma munafikai suke ribatar abinda suka samu daga musulmi na yarda wato yarda da su sun yarda wato musulmai sun yarda da su sai su yi amfani da wannan yardar sai su yaudari musulmi yukhadi'una allaha ko innal munafiqina يخادعون الله ne وهو خادعهم ko a farkon suratul baqara me yace wa bin nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun munafikai su aka san su da yaudara me yaudara za su amfani da yarda da aka yi da su sai su sai su sai su cutar da kai to su ba haka Allah zai musu sai an je ranar gobe kiyama sai su ga an ba su haske suna tare da muminai sai sun taho tare da muminai za a ƙetare siraɗi ana cikin tafiya sai hasken ya ɗauke yadda suka yi yaudara a nan su ma haka za a yi musu a can bat sai hasken ya ɗauke yau matarar munafiquna wal munafiqati yau mai ƙulun munafiquna wal munafiqati wal munafiqatu lillazina amanu nzuruna naqtabis min nurikum idarju'u wara'akum faltamisu nura bayan an ambaci mu'minai yau batar almu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim busharakum al yawma jannat to za su taho tare da mu'minan suna hango haske su ma suna cikin haske gaba da baya suna ai ai duk tare muka yi sallah a masallaci tare aka yi jihadi tare aka yi komai da ka tare za mu shiga aljanna ana cikin tafiya dip sai hasken su ya dauke munafikan wato mu'minai sun tafi su nasu hasken ya dauke sai su fara kira unzuruna ku jira mu naqtabis min nurikum mu dosano haskenku qilar ju'u wara'akum faltamisu nura to ku koma can duniya ku nemo naku haske fa duriba bainahum bisur ana cikin wannan sai doguwar katanga ta gitta tsakaninsu lahu babu wanda katangar tana da kofa batinuhu fihi rahma can wajen da muminan suke can aljanna take wa zahiruhu nan kuma baya wajen da su munafikan suke min qibalihi inda yake fuskantar kofar al'azab a nan ne azabar take kaga yadda suka yi haka aka yi musu to a siffata Allah da irin wannan kaga ai kamala ne ba wai na ƙasa ba ne to shi yasa kana iya cewa Allah kana iya siffata Allah ka ce masa wato khadi'un ne bil munafiqin ko na bar gurin da nisa a wani shafi ne muke ku faɗi lambar shafin kawai ha? 75 na'am kana yace khadi'un lil munafiqin Allah mai yaudara ne ga munafikai ka'idun lil kafirin mai kulla kaidi ne ga kafirai innahum yakiduna kaida wa akidu kaida fatuqayyiduha sai ka kayyade wa'annan sifofin da wannan kaidin li'annaha lam ta'ti illa muqayyada saboda sifofi ne da ba sa zuwa sai tare da kaidi wa amma sifatun naqsi alal itlaq amma abin da ya shafi sifa ta tawaya a sake ba kaidi fa hadhihi la yusafu Allahu biha bi ayyi halin min al ahwal wa'annan sifofin ba a sifata Allah da su ta kowane hali kal ajizi kamar kace gajiyayye kasashe wal kha'ini mayaudari wal a'ma makahu wal asammi kurma ba a sifata Allah da wa'annan sifofin li'annaha naqsun alal islaq saboda su tawaya ne a kowane hali fala yusafu Allah biha ba a sifata Allah da su wanzur ila ila al-farq baina khadi'in wa kha'in nan mu yi mulahazar wani abu da kyau ana bambancin da yake tsakanin khadi' da kha'in an gane al-khida wal khiyana me bambanci mu da hausa duka ma'ana ɗaya muke ba su yaudara alkhida mu ce yaudara alkhiyana ma mu ce yaudara amma su a larabci suna da bambanci to mu kalli bambancin qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un lalle munafikai suna yaudara Allah shi ma yana yana yaudarar su yana maida musu martani suratul nisa aya ta 142 fa asbata khida'ahu liman khada'ahu sai Allah ya tabbatar da yaudaransa ga wanda ya yaudare shi wanda su ne munafikai Allah ya tabbatar da yaudaransa ga wanda ya yaudare shi lakin lakin fil khiyana amma a wajen abin da ya shafi yaudara ta khiyana wadda ake kiranta da larabci khiyana fa asbata abin nan ina ne guru lakin ne ko lakin qala fil khiyana ko na tsallake yawa lakin qala fil khiyana amma a wajen khiyana sai yace wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhu Allah ce idan har sun nufaci su yaudare ka to faqad khanu Allah min qablu hakika sun yaudare Allah daga can farko fa amkana minhum sai Allah ya samu galaba a kansu Allah ya samu iko a kansu mana fa'amkana minhum Allah ya samu dama a kansu sai bai ce fahanahum ba ko walam ya ƙul fahanahum shi ma sai Allah ya yaudare su li'annal khiyanata domin ita kalmar khiyana da larabci fida'un fi maqamin i'timan yaudara ne a mukamin amincewa a amince maka a yadda da kai ɗari bisa ɗari sai ka yi yaudara to wannan shi ake cewa mai alkhiyana da larabci walkhida fi maqabir itimani naqasun ita kuma yaudara a mukamin aminci tawaya ne a yadda da kai kai yaudara tawaya ne walaysa fihi madhun abadan babu yabo tare da shi har abada amma ita yaudara da ma'anar alkhida wannan shine wato kai amfani da dubarar da mutum ya shirya shi ya rubuta cikin wannan dubaran tashi mun gane ko shi ya shirya dubarar amma kuma kai yadda shi zai fada ciki kai yadda shi zai fada ciki da wannan shi ake kira alkhida akwai wani tiyatar da muka taba kallo tun muna yara mutanen zandar suke yin su hajiya garwa su ciwake wani da aka tona mashi rami ko aka tona aka sa tabarma aka rufe daga sama don ya zo in ya zauna ya fada to shi wanda ya tona ramin da ya zo sai hankalinsa ya ɗauko yana zauna yana yaban shi zo zauna ga wuri kaza shi sai ya fada ciki bai sani ba gurin gurin ya jawo shi ya kawo shi ga ramin shi sai ya fada ciki shi da ake ta in ka tashi gina ramin mugunta ka gina shi gajere yawa dan kai za ka fada ciki ko kana iya fadawa to in ka gina shi gajere kaga in ka yi rishin sa'a ka fada sai ka fito amma in ka gina shi dogo in ka yi rishin sa'a ka fada kuma shi kenan to wanda shi da khida din ayi amfani da wayanka ko da dubararka da kai ka shirya ta abin ya juyo kanka to idan sun yi wa Allah irin wannan Allah yana maida musu martani da irin wannan ba a sifata Allah da alkhiyana amma ana sifata shi da alkhida amma a muƙabilin waɗanda suka yi masa sai ya maida musu martani wa sifatul ma'khuzatu min al-asma yace su kuma sifofi da ake karɓo su daga sunaye hiya kamalun bi kulli hal sifofi da ake samo su daga cikin sunaye to wa'annan sifofin wannan ana maganan sifofi wanda ba daga suna aka samo su ba su ne suka kasu gida nawa gida uku akwai kamalul mutlaq akwai kuma sifatu kamalin mutlaq sifatu kamalin bi qaidin sifatu naqsin mutlaq wannan sifofi ne da Allah yake tabbatar da su ba wai daga suna aka samo su ba mun fahimta to amma akwai kuma sifofin da ake samo su daga cikin sunaye to akan su ne nan malam zai magana wa sifatul ma'khuzatu min al-asma su kuma sifofi da ake samo su daga sunaye hiya kamalun bi kulli hal to wa'annan sifofin kamala ne ta kowane hali wa yakunu Allahu azza wa jalla qad ittasafa bi madlulha sai ya kasance Allah ya sifatu da abinda suna sifofin suke nuni zuwa gare shi fasab'u sifatu kamali ji sifa ce ta kamala dalla alai hasmuhu as-sami abinda ya nuni zuwa ga wannan sifar sunan Allah as-sami'u shi ya nuna mana cewa Allah yana da sifa ta me ta as-sam'u Allah yana ji fa kullu sifatin dallat alaiha al-asma to duk wata sifa da sunaye suka yi nuni zuwa gare ta fa hiya sifatu kamalin musbatatin lillahi ala sabilil itlaq wannan sifa ce ta kamala a bar tabbatarwa ce ga Allah a sake ba tare da ƙaidi ba wa hadhihi naj'aluha qisman munfasilan to irin waɗannan sifofin za mu mayar da su su zama wani kaso ne mai cin gashin kansa wani kaso ne na sifofi mai cin gashin kansa li'annahu laysa fiha tafsil saboda su a ciki babu tafsili babu irin wancan tafsilin da aka yi a baya sifatu kamalil mutlaq sifatu kamalin biqaidin sifatu naqsin mutlaq irin waɗannan sifofi da ake samo su daga cikin sunaye ba su da irin wannan tafsirin su kamalun ne mutlaq a koyaushe ku gane wa ghairuha amma wasu sifofi ba wanda wanda ba wa'innan ba wanda ba daga cikin sunaye aka samo su ba tanqasimu ila al-aqsam salasa allati salafa dhikruha to su suna kasuwa zuwa wancan kashe-kashen guda uku wanda ambatansu ya gabata walihada lam yusammi Allahu nafsahu bil mutakallim shi yasa Allah bai ambaci kansa da suna al mutakallimu ba bai cewa kansa al mutakallim ba ma annahu yatakallam tare cewa yana magana to amma me yasa bai cewa kansa al mutakallimu ba yace li anna al kalama qad yakunu khairan wa qad yakunu sharran wa qad la yakunu khairan wa la sharran saboda ita magana tana iya kasancewa alkhairi tana iya kasancewa sharri kuma tana iya kasancewa ba alkhairi ba ba sharri ba lagau kenan yana iya zama yasasshiyar magana wadda ba alkhairi ba ba sharri ba to fa sharru la yunsabu ila Allah sharri ba a dangantawa Allah shi wallahu kadhalika la yunsabu ila Allah haka shi ma lagau abinda ba alkhairi ba ba sharri ba ba a danganawa Allah shi li'annahu safahun domin wauta ne a same ka kana yin abin da baya da alkhairi baya da sharri wauta ne don alal akalla za ka yi asarar lokaci in ma ba ka yi asarar komai ba za ka yi asarar lokacinka ka zo kana abin da ba lada ba zunubi sannan kuma ba wani amfanin duniya da ka samu a ciki ba wani amfani na duniya ba kuɗi za ka samu ba ba kaza to ya zama lagau to aikata irin wannan wauta ne to ba a danganta wa Allah wannan kuma wal khairu yunsabu ila Allah amma duk abin da yake alkhairi ne shi ake danganta wa Allah ولهذا لم يسمي نفسه بالمتكلم shi yasa bai kira kansa almutakallim ba li'anna al-asma'a kama wasafaha Allah azza wa jal saboda su sunaye kamar yadda Allah ya sifata su walillahi al-asma'ul husna ci Allah shine yake da sunaye mafi kyau mafiya kyau سورة الأعراف آية تدريد تمانين فليس فيها أي شيء من النقص أتكن سنة يا الله باوني أبنى توايا ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق شيسا الله يكاوس ده اسم التفضيل المطلق الحسنى الحسنى أفعل التفضيل mu'annas kamar ka ce af- al- al- al-ahsan in muzakkar ne to in mu'annas ne sai ka ce al-husna kenan ismu tafdil ne sai dai mu'annas to sai Allah ya ce Allah shi ne yake da sunaye mafi kyau mafi kamala to amma idan ya siffata kansa da al-kalam ya sunawa kansa al-mutakallim to ah, ba kowace magana bace take zama kamala an an fahimta ba kowace magana bace take zama kamala akwai magana da sharri ce akwai magana da alkhairi ce akwai magana da ba sharri bace ba alkhairi bace amma sai ya sifata kansa da cewa shi mutakallim ne yana magana to in ya tashi yin magana wace iri yake yi ta alkhairi mun gane kenan ah, akwai bambanci tsakanin ah, wato akwai bambanci tsakanin suna da sifa shi yake so mu fahimci wannan shi yasa babin sifofi ya fi babin sunaye faɗi kamar yadda zai zo yi magana akan wannan a gaba wa idza qala qa'ilun idan wani yace fahimna as-sifati wa aqsamaha mun fahimci sifofi da kashe-kashen su fama huwa at-tariqu li isbati as-sifa to wace hanya zamu bi dan mu tabbatar wa Allah sifa ma dumna na ƙulu inna sifati tauƙifiya matuƙar muna cewa sifofin Allah tauƙifiya ne ba za mu tabbatar wa Allah sifa ba sai ya tabbatar wa kansa to ta wace hanya fa da ƙulu ya ce sai mu ba da amsa cewa hunaka iddatu turuqin li isbati sifati akwai hanyoyi fiye da ɗaya akwai wasu ƙididdigaggun hanyoyi wajen tabbatar wa Allah sifa a tariqul awwal hanya ta farko dalalatul asma'i alaiha a samu sunaye sun yi nuni zuwa ga sifofi li'anna kullas min fa huwa mutadamminun li sifa domin kowane suna to yana kunshe da sifa kowane suna ولهذا قلنا فيما سبق شيسا أباي مكتشي إن كل اسم إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها أتم باي منفد وانا كون سونا دقا تكن سونا يا الله a karon farko yana nuni zuwa ga zatin Allah dilala ta mutabaka sannan wa ala sifatin lati shtukka minhu sannan kuma yana nuni zuwa ga sifar da aka tsago daga cikinsa dilala ta ilzami ko mun yi wannan bayanin a baya kowane suna yana nuni zuwa ga zatin Allah akwai wani zati mai wannan sunan kuma yana nuni zuwa ga sifar da ake tsagowa daga wannan sunan السميع سي أتاغو صفر السمع البصير سي أتاغو صفر البصر هكا نيكو يوا العليم سي أتاغو صفر العلم تو هكا دي الطريق الثاني حنيا تبيو أن ينسى على الصفة أسامو أن تبتد نسي أكون ونن صفر إتبا دقصونا أكساغو تبا نسي قريتا نكنتا مثل الوجه kamar sifar fuska da Allah ya tabbatar wa kansa a Qur'ani wal yadaini da hannaye guda biyu wal ainaini da idanuwa guda biyu wa ma ashbahu zalika da abin da ya kama da haka fa hadhihi bi nassin min Allah azza wa wa idan sifofin sun tabbata ne da nassi daga Allah wa bisul intiqam haka sifa ta intiqami shine fansa daukar fansa fa qala anhu Allah ta'ala Allah ta'ala ya faɗa game da shi inna Allah azizun zuntiqam Allah mabuwayi ne ma'abucin ɗaukar fansa in ka yi saba masa to zai maka azaba cikin intiqam azabar ramuwa kenan ramuwa ai shine fansa ko ya ce wani ya ɗauki fansa suratu ibrahim ayata 47 laisa min asma'illahi al-muntaqim a cikin sunayen Allah babu al-muntaqim babu خلافا لما يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء الله سابان يد أكي سامو أتكين وصل تتفاي wanda a cikin littattafan an ƙididdiga sunayen Allah guda ɗari ba ɗaya sai kaga cikin jerin sunayen akwai almuntakimu wannan almuntakimu ɗin suna ne da suka ba wa Allah shi daga wannan sifar alhali sifa ce ita kuma sifa ba a juya ta ta koma suna sai dai shi suna a tsago sifa daga jikinsa amma ba a ɗaukan sifa a maida ta ta koma suna wa ja'a rabbuka sifa ce ba za a ce Allah alja'i ba an gane ko yawwa ba kowace sifa ba ce ake juya ta ta koma suna don haka ta Allah ya ce wallahu azizun abinnan zuntiqam to ba za mu ce wa Allah al-muntaqim ba ba za mu yi masa suna da wannan ba amma za mu tabbatar masa wannan sifa azizun ne zuntiqam li'anna al-intiqam ma jaa illa ala sabilil wasfi saboda kalmar intiqam bai zo ba face ta fuskar sifa aw ismil fa'il muqayyadan ko kuma ya zo a matsayin ismul fa'il muqayyad ka qawlihi kamar fadin sa inna minal mujrimuna muntaqimun mu gaba da masu laifi masu yin azabar ramuwa ne ga masu aikata laifi suratu sajada aya ta 22 to kaga ne ya zama ismul fa'il al-muntaqim ismul fa'il ne muqayyad ma'ana yana yin wannan intiqam din gawa min al-mujrimi daga wanda suke mujrimai to irin wannan ba a mayar da shi ya zama suna a tariqus salis hayya ta uku da ake tabbatarwa Allah sifa an tu'khadha min al-fi'li a karbo wannan sifar daga aikin Allah a karɓo ta daga fi'ili min almutakallim abin nan mislul mutakallim ko kamar almutakallimu mai magana fa na kuzuhu min wa kallama Allah Musa taklima to za mu samu wannan sifar ne daga faɗin Allah wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa ya yi magana kenan Allah mai magana ne an gane ko mai sifa ce ta magana yana magana cikin sifofin Allah yana magana هذه هي الطرق التي تثبت به الصفة وتثبت به الصفة وإن سنة هنيو عند أكي تبتر وألا صفو في دسو وبناء على ذلك تو جيني أكن أبن يقباتا نقول سيموشي الصفات أعم من الأسماء صفو في سن في سنة يفائي سن في سنة يقميوة لأن كل اسم متضمن لصفة دمي كون سنة ينقل شد صفة amma walaisa kullu sifatin mutadamminatul lismi amma ba kowace sifa bace take kunshe da suna ba kowace sifa bace amma kowane suna yana kunshe da sifa amma ba kowace sifa bace take kunshe da suna wa amma sifatul manfiya amma kaso na biyu wanda sune a sifatul manfiya alillahi azza wajal wanda ake korewa Allah fakasiratun suna da yawa walakin al-isbatu aksar sai dai tabbatarwa ya fi yawa sifofi da aka tabbatarwa Allah ya fi yawa li'anna sifatil isbati kulluha sifatu kamali saboda sifofi na tabbatarwa dukkaninsu sifofi ne na kamala wa kullama ta'addadat wa tanawwa'at zahara min kamalil mawsufi ma huwa aksar kuma a duk lokacin da sifofin nan suka kididdigu suka yi yawa وتنوعت سكا بمبنتو أكا ساميسو نوئي دبن دبن ظهر من كمال الموصوف تو كمال رأبن صفتا ورنيزي بينا ما هو أكثر وانديك يافيا وافيدا بايا كبر متني مثالي إذا أكا شي زيدو سونان سني سي أكا شي مالمي ني kaga wannan ya ƙara masa kamala ko ya fi zaidu zalla eh zaidu malan zaidu kaga an ɗan ƙara masa capacity yawwa to ya kace kuma malam alhaji ko alhaji malam zaidu kaga an ƙara sifa ya ƙara samun kamala aka ce alhaji alaramma malam zaidu an ƙara ko to kaga sifofin suna ƙaruwa kuma suna ƙididdu suna bambantuwa yana ƙara samun kamala to shi da abin da yake nufi yana kullama ta'addarat wa tanawwa'at zahara min kamalil mawsufi ma huwa aksar وصفات النفي قليلة سوكما صفوف كوري وكأني ودعك كوري والله ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيرا عامة شيء سامامك يسام صفوف كوري و يسود داما سكن زوني دنقل اللو أقمي سكن زود لفظي عام غير مخصصة بصفة معينة باتارد أن خصصي دوت صفة أينا النيابة sai dai a kore su a dunkule gaba daya a ce misali laisa ka mislihi shay'u kaga an kore gaba daya والمخصص بصفة معينة سوكما وأن أكا خصصيس دوات صفة أينانية لا يكون إلا لسبب وأن بايا فاروا سيتارة دواني سببي مثل تكذيب الم- المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه misali a kawo wannan sifar ta korewa don a ƙaryata masu da'awar cewa Allah ya sifatu da wannan sifar da aka kore ko da wannan sifar da ya kore wa kansa to sai a samu wasu suna da'awar cewa Allah ya sifatu da wannan sifar to sai Allah ya kawo wannan sifar mu'ayyana don ya kore wa kansa ita au daf'i tawahhumin misali waɗanda za su sifata Allah da- da abokin tarayya ko ko ya sufa- sifata Allah da ɗa to sai Allah ya ce baya da ɗa sai ya korewa kansa wannan sifar saboda ya zama martani ga masu da'awar cewa yana da ɗa to sai a kawo wannan sifar ta korewa sai a kawo ta khasa bi ainiha da kanta da kanta au daf'i tawahhumi hadhihi sifa allati nafaha ko kuma dan a tunkuɗe wahamin wannan sifar da ya kore Allah ya korewa kansa wata sifa to ta yi ya zo a cikin tunanin wani cewa Allah yana da wannan sifar to sai Allah ya ambaci sifar da kanta don ya nuna baya tare da wannan sifar kamar sifar gajiya ya halitta sammai guda bakwai a cikin kwana shida wanda zai cakka ai amma ko ya sha wahala ko tunaninka zai iya baka wannan sai Allah ya ce ai bai bai gaji ba wa ma masana min lugu yayi haka dan kar tunaninka ya baka ya gaji dai in kai da aka ce kai kwana a- a a nuna wani wani bene hawa bakwai a ce kaga benen nan eh a cikin kwana shida maginin can ya gina shi kaga sai tunaninka ya baka amma ko ya ga- ya sha wahala ko ba haka bane to dan karka yi wa Allah irin wannan tunanin to sai ya korewa kansa gajiya wa- a- to a irin wannan halin ne Allah yake korewa kansa sifa muayyana a irin wannan halin yace au daf'i tawahhumi hadhihi sifa allati nafaha fal qism al awwal al amma ce kaso na farko inda yake korewa kansa sifofi na tawaya a dunkule ka qaulihi ta'ala kamar fadin sa ta'ala laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir ba wani abu da yake yin kama da shi kuma shi mai ji ne mai gani shura aya ta 11 qala yace kuma laysa kamislihi shay'un yace qala Allah ya ce laysa kamislihi shay'un ba wani abu da yake yin kama da shi kaga wani a dunkule ya faɗa ma'ana fi ilmihi wa qudratihi wa sam'ihi wa basarihi wa izzatihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa wa wa wa kai ta faɗa ba abin da yake yin kama da shi a iliminsa da ƙudurarsa da jinsa da ganinsa da izzarsa da hikimarsa da rahamarsa da rahab kai ta zanowa har ka gaji kaga wani a dunkule kenan wa ghairi zalika min sifatihi da wani wannan na sifofinsa falam yufassil kaga anan bai rarrabe ba bal qala a dunkule sai yace laysa kamislihi shay'un ba wani abu da yake kama da shi wa hadha an-naw'u abanna wa hadha an-nafyu al-amu al-mujmalu yadullu ala kamal al-mutlaq to wannan dunkulalliyar korewar jumlatacciya tana nuni zuwa ga cikar kamala tana nuni zuwa ga kamalin mutlaq kamala wadda take sakakkiya laisa kamislihi shay'un fi kulli kamali a cikin duk wata kamala to ba wani abu da yake yin kama da Allah a wannan kamala an gane ko kamalar ibi ilimi kamalar ji kamalar kudura ka koma menene amma idza kana mufassalan amma idan Allah ya kawo shi a rarrabe filla filla ya ambaci sifa da kanta ya korewa kansa ita fala tajiduhu illa li sababin wanda ba za ka same shi ba sai tare da wani sababi ka qaulihi kamar fadin sa mattakhadha Allahu min waladin Allah bai riki wani da ba suratul mu'minuna aya ta 91 ya faɗi haka raddan li qauli man qala inna lillahi walada dan yayi raddi ga wanda yace Allah yana da da wa qaulihi da fadin sa lam yalid wa lam yulad shi ma dai kazalik bai haifa ba ba haife shi ba suratul ikhlas aya ta uku ya faɗi wannan shi ma dai dai ya zama raddi ga masu cewa Allah yana da ɗa wa qawlihi ta'ala da kuma faɗin Allah ta'ala wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub haqiqa mun halicci sammai da kassai a cikin kwanakai shida kuma babu wani abu na gajiya da ya shafe mu suratul qaf aya ta 38 li'annahu qad yufridu adh-dhihnu alladhi la yuqaddiru Allah haqa qadrihi domin hankali wanda baya bawa Allah matsayin da ya dace da shi zai iya kaddarawa zai iya khayyala anna hadhihi samawati al-azima wa'annan sammai manya manyan samman nan guda bakwai wal ardin wal ardin al-azima da wa'annan kasai guda bakwai idza kana khalaqaha fi sittati ayyamin idan ko har Allah ya halicce su ne a cikin kwana shida katal fa sayalhaquhu at-ta'ab lalle gajiya za ta same shi fa qala to dan gudun wannan wahamin sai Allah ya ce wa ma masana min lugu ba wani abu na gajiya da ya shafe mu ai min ta'abin wa iya ba wani abu na gajiyawa ko gajiya da ya shafe mu akwai ma ruwaya da take nuna yahudawa sun faɗi wannan har ma suna cewa suna hutawa ranar asabar saboda a ranar Allah ya huta eh Allah ya fara halitta ranar lahadi ya kare ranar juma'a asabar bai komai ba sai ya tsaya huta saboda ya gaji su ma sai suke hutu a ranar asabar to shine Allah ya kare ta sai ce ma masana min lugu a fa tabayyana bi hada dole za mu tashi akan wannan gabar na so a ce mun kai karshen babin nan don mai kusa karasawa aski ya iso gaban goshi amma lokaci ya yi idan muka zo irin wannan matsalar ina dawo dole sai na yi dogon maimai kafin a gane me zan ce shi saban san tsayawa irin wannan gabar in ka dawo dole ka koma baya kai dogon bayani kayan a gane tunda mutane wanzu da mun tashi kowa ya saki ana tashi shi kenan kowa ya saki ni kadai nake rike abin da na faɗa da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahu bihamdik shar la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh